نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوة رمضان hijira 1443 wanda ya zo shida ga watan 4 2022 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 186 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم كنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى أتكون ونن آية تأريد تمانين دشدا ana tsakar bayani akan azumi sai kuma aka shigo da maganar addu'a domin a nuna mana lokacin azumi lokaci ne da ya kamata musulmi su mai da hankali wajen addu'a mu mai da hankali lokacin buɗe baki da lokacin sahur da kuma lokacin da mutum yake halin azumi ya dinga gayawa Allah damuwarsa da bukatarsa da abin da yake so Allah ya masa duniya da lahira. domin Allah ta'ala ya san ka ya ji ka yana da kirki ba shi da rowa kuma kaga ya ba wasu kuma taskarsa ba ta karewa saboda masu roƙo Allah ta'ala ce wa'iza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni fa'inni ƙaribun ka ce musu ni ina kusa wato wannan tambaya ɗin ana cewa an yi ta ne ko kuwa za a yi ta ne ko kuwa in an tambaye ka ga amsar da za ka bayar ɗayan uku ne a nan gurin ya faru cewa idan bayina sun tambaye ka game da ni suna son su roƙi Allah ko su gaya masa damuwa ko su kai bukatu kamar yadda wata rana sahabbai suna ambaton Allah da ƙarfi sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku sassauta wa kawunanku wanda kuke kira ba nesa yake da ku ba yana jinku yana ganinku kuma yana jin duk abin da kuke faɗa saboda haka ba sai kun ɗaga murya kun yi ihu sannan zai saurare ku ba to shine ma'ana ta ɗaya kenan cewa ko dai idan bayina sun tambaye ka game da ni ga amsa ko kuma na biyu an riga an yi tambayar cewa Allah a kusa yake wato mu gaya masa bukatu mu gana da shi ko kuma a nesa yake mu kwalla masa kira sai amsa ta zo cewa idan bayina sun tambaye ka game da ni ga amsa ko kuma a'a wato in an yi tambayar inda za a tambaye ka to ga amsar da za ka bayar mu lura da kyau dukkan tambayar da aka ba annabi alayhi salatu wassalam a cikin alqur'ani wacce Allah ta'ala ya aiko da amsa akan sa qul amma anan ba a ce qul ba saboda ba a san wani ya shiga tsakanin Allah da wato bayinsa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun ina nan kusa da su ina amsa bukatar su ina amsa roƙon su ina yaye damuwarsu ina yaye bakin cikinsu ina sane da halin da suke ciki cewan Allah subhanahu wata'ala yana sama koyi istiwayi akan al'arshi da ya dace da shi ba shi yake nufin yayi nisa daga bayansa ba yana sanin halin da suke ciki da damuwarsu da bukatunsu zamu ga can yas'alunaka anil ahilla sai ce mai qul hiya mawaqitu linnas suna tambayanka game da jaririn wata kace wannan bayani ne akan lokuta na mutane yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير لما سيد أكسا قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن اليتامى قل إسلاه لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو أذن يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات يسألونك عن الساعة أيان مرسى قل إنما علمها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا kun ga ko'ina ana sa kul ko'ina an sa kul amma anan ba sa kul ba wa iza sa'alaka ibadi anni ibadi wato bayin Allah kashi kashi ne akwai bayin Allah muminai salihai nagartattu waɗanda dama sun fi kowa sanin Allah kuma sun san komai a hannun Allah yake da aka damuwarsu da bukatunsu suna kai su ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai kashi na biyu kuma bayi waɗanda suke gauraya sabo da biyayya waɗanda su ma ana sanar da su cewa Allah yana amsa addu'ansu akwai kuma bayi ma da suka yi nisa da Allah waɗanda watakila ba ma sa addinin ko ma ba su yadda da Allah ba irin waɗannan idan sun shiga yanayi wanda yake mai ban tsoro sai kaga sun manta da komai sun koma zuwa ga Allah shi kaɗai suke roƙo to da yake Allah mai jin roƙon bayinsa ne ko da sun kangare masa akwai lokacin da za su roƙe shi bukata kuma ya ba su haka nan iblis duk da Allah ya la'ance shi ya tsine masa amma ya roƙi wata bukata kuma Allah ya ba shi ya ce rabbi an zurni ila yau mai ba'athun kala innaka min almunzarin ya ce ya Allah ina son ka tsawaita raina kada na mutu har sai lokacin da alkiyama ta zo Allah ya ce to na baka wannan damar ba zan dauki ranka ba zaka kenan iblis ya yadda ba mai iya baka rai ka ci gaba da rayuwa ba mutuwa sai Allah shi yasa da bukata ta same shi sai kai ta ga Allah cewa yana son Allah ya bashi tsawon rai baya son ai masa gafara ko a yafe masa amma yana so a bashi tsawon rai Allah ya ce to na baka tsawon rai to kaga ashe kenan ya san ba mai bada tsawon rai sai Allah shi yasa ya koma zuwa ga Allah ya nemi ya bashi tsawon rai to annabawa da yake sun fi kowa sanin Allah in ka duba alkur'ani zaka ga waɗanda suka fi kowa roƙon Allah da kai masa damuwa ba kama annabawa mu duba annabi Adam alaihi salatu wassalam lokacin da ya ci bishiya shi da matarsa Hawwa sai suka yi addu'a suka nemi gafara rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi wannan kalmomi da annabi adam ya karanta rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin sai Allah ta'ala ya amsa masa wannan bukata ya kuma yaye masa wato wannan ya karɓi tubansa kun ga ya koma zuwa ga Allah haka nan zamu ga annabi nuhu alayhi salatu wassalam yayi addu'a iri-iri a cikin alqur'ani rabbi gifrili wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati kun ga annabi nuhu yayi addu'a yace rabbi rabbi inni maghlubun fantasir Allah an rinjaye ni ka dau fansa ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سي الله أمشي الدعاء رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا waɗannan addu'o'i ne saboda su annabawa sun san duk wata damuwa ka kai ka ga Allah Allah zai yayi shi yasa ya addu'a kuma Allah ya amshi addu'ar annabi Nuhu alayhi salatu wassalam wanda addu'ar har da mu ma ya saka a ciki rabbi gifrili wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan sai yace walil mu'minina wal mu'minati wannan addu'a ta hada da duk mu'mini maza da mu'minai mata annabi ibrahim kuwa alayhi salatu wassalam Allah ya kawo mana addu'o'in annabi ibrahim a gurare da dama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب kun ga wannan ji addu'o'i ne yawa ƙasarsa addu'a yawa zuriyarsa addu'a yawa garinsa addu'a Allah kawo zaman lafiya ashe duk wanda yake wa ƙasarsa addu'a Allah ya kawo zaman lafiya da lafiya to yayi koyi ne da Annabi Ibrahim rabbi ja'al hazal balada aminan Allah ka sanya garin nan ya zamo akwai lafiya akwai zaman lafiya idan wannan addu'a da muke yi cewa Allah ya kawo wa ƙasar mu Najeriya lafiya ya kawo wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya ya kawo mana da fitintunu ashe addu'a ce muka ɗauko a cikin Alƙur'ani wacce Annabi Ibrahim yawa garin Makka har yau garin Makka zaka ga zaman lafiya a garin Makka akwai shi sosai saboda wannan addu'a har yau suna cin moriya wannan addu'a Annabi alaihi salatu wassalam an tambaye shi yayi bayanin kansa sai ce ni ne busharar annabi isa ni ne addu'ar annabi ibrahim da ya ce rabbana waba a fihim rasulan Allah ka aiko musu jakada to wannan addu'a ce Allah ya amsa ta annabi ibrahim ya aiko ni a cikin garin ita ni ne kuma lokacin da mahaifiyata ta ɗau cikina ta ga wani haske ya fito daga jikinta ya haskaka katangun busra a ƙasar sham ita to ni ne wannan da kun ga ashe addu'a tana da mahimmanci ga ta kuma annabi Ibrahim yayi an karba Yusa ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana annabi Musa alayhi salatu wassalam yayi addu'o'i da yawa daga ciki lokacin da ya kwadawa wani mali ya mutu sai ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli sai Allah ya ce me faghfara la Allah na cuci kaina na zalunci kaina kai mun gafara Allah ya ce to na maka gafara kun ga wannan addu'a ce lokacin da kifi ya haɗe annabi Yunus alaihi salam ka san ku duk musibar da ka shiga a duniya ba ta kai a ce kifi ya haɗiye ka ba kifi ka fada cikin kifi ya rufe wannan kurkukun babu kurkukun da ya kai shi sannan kifin ya ƙasa cikin ruwa zulumatun ba a zuwa ko ƙaba ba na dafi zulumati ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi amma bai manta da Allah ba ana Allah ya ce in banda yayi wannan addu'ar walola an kana min musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'asun in banda ya kasance cikin masu tasbihi da ya zauna a cikin kifin nan har ranar alkiyama yana nan ba zai mutu ba kifin ba zai mutu ba amma da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham kadhalika nunjil mu'minin bisa annabi alayhi salatu wasalam yace in kana da damuwa ka dauki wurdin wannan addu'a kai ta yi zaka ga abin mamaki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda ita kadai wannan addu'a bangare uku gare ta a cikinta akwai kalmar tauhidi a cikinta akwai tasbihi a cikinta akwai istighfari la ilaha illa anta ne wannan kalmar tauhidi kuma kalmar tauhidin ma a matakinta na ƙarshe akwai la ilaha illahu akwai la ilaha illallahu akwai la ilaha illa anta wato kai tsaye kuna magana da Allah ne sane ce subhanaka subhanaka ne tasbihi inni kuntu minaz zalimin istighfari da neman tuba shi yasa kaga ya hada da kalmar shahada da tasbihi da kuma neman gafara bisa Allah ce fasta jamuna lahu in kana da damuwa malam ka dauki wuridin wannan ka je kai tayi zaka ga abun mamaki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce fasta jamuna lahu haka nan annabi ayyub alayhi salatu wassalam lokacin da ya gamu da jarabawa ta ciwo ta larura ƴaƴansa suka ƙare dukiyarsa ta ƙare dabbobi suka ƙare kowa ya gudu ya bar shi saboda ciwo da larura sai ce an ne masaniyar duru an ta arhamun rahimi Allah ciwo ya same ni amma na san kai wa an ta saboda magana ce kai tsaye da Allah wa an ta arhamun rahimi kai mai jin kan masu jin kai ne kai ne mafi jin kan masu jin kai wani mai jin kai da kai ya koyi sai Allah ya ce me fasta jabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu na dawo masa da duk abin da ya rasa saboda amsa addu'arsa da Allah ya sai da aka yi masa ruwan gwal ka taɓa ganin an yi ruwan gwal to annaba ayyuba alayhi salam ruwan gwal aka yi masa a cikin hadisin bukhari yana zaune kawai sai yana wanka sai ga kawai gwal na zubowa daga sama kamar fari ya tashi ya ɗauki mayafi ya shimfiɗa ya dinga tarawa ya dinga tarawa ya dinga tara Allah ya ce ayyub ban wadatar da kai bane ya ce kware ka wadatar da ni amma wa zai koshi daga rahamarka wa zai ce baya son ka karo masa to kun ga abinda Allah ya wa annabi ayyub alayhi salatu wassalam haka nan zamu ga annabi zakariya shi kuma ya tsufa matarsa ta tsufa ba shi da da amma da ya tashi da daddare hunalika da a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a annabi annabi zakariya ya tashi yana roƙon Allah ya bashi da Allah ya ce fastajabna lahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina Allah ya bashi da Yahya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya saboda wannan addu'a da ya tashi yana yi da daddare sai Allah ya bashi da kun ga ashe sun san Allah sun san bukatun da ake kaiwa Allah annabi Isa alayhi salatu wassalam lokacin da mutanansa suka nemi a yi musu ruwan kabaki daga sama da faffan abinci a plate a shirye da dumin sa sai ce me rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين mun ga ya roƙi Allah cewa Allah ka saukan mana da kaɓaki daga sama ya kasance idi a gare mu da na farko mu da na ƙarshen mu kuma Allah kai mana arziki kai ne mafi alherin masu azurtawa malam ka ji lakanin samun arziki warzuquna wa anta khairur raziqin warzuquna wa anta khairur raziqina kaga annabi Isa alayhi salatu wassalam haka nan annabi shu'aib ya ce alallahi tawakkalna rabbu naftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ga Allah kadai muka dogara Allah kai hukunci tsakanina da tsakanin mutane na da gaskiya ya wannan addu'ar annabi daud alaihi salatu wassalam lokacin da suka hadu da jaluta ai yayi addu'a ko yace rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin Allah ka kwararo mana hakuri ka ba mu juriya ka ba mu hakuri ka tabbatar da kafafuwanmu kuma ka taimake mu akan mutane kafirai kuma Allah ya bashi nasara wa qatala daudu jalut ya kashe jaluta annabi sulaiman da Allah ya bashi mulki saboda karfin mulkinsa a majalisarsa akwai mai ɗauko abu kafin kiftawa ido da bismillah ana atika fi qabla an yartadda ilayka tarfuka majalisarsa akwai mutumin da kace yi min kaza kafin ka kifta ido yayi to sai addu'a yace rabbi gifrili Allah kai min gafara wa habli mulkan ka bani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ka bani mulkin da kada wani ya ƙara yin mulki irin nawa domin wanda ya samu mulki irin na annabi suleiman ya zama tururuwa ma tana ramunta kana jiwo maganarta kuma kana aikin tsuntsu da wasiƙa twitter tura shi kai maka sako kaga wannan ba karamin wato mulki ba ne shi yasa ya ce a dakatar da mulkin haka kada a ƙara ba wani mulki irin wannan kai sai dai kai twitter ta abin nan amma ba za ka to kun ga addu'arsa kenan haka na annabi hud yace inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha kun ga shi ma yayi addu'a annabi lut alaihi salam da Allah ya jarabce mutanansa da yin luwadi suna yin barna maza suna bin maza mata suna bin mata sai addu'a ya ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun an ce wannan addu'a wani malami lokacin da muke koyon tafsiri a gurinsa yake ce mana idan kana yawan wannan addu'a Allah zai tsare ‘ya'yanka maza da mata ba za su shiga wannan barnar ba rabbi na jini wa ahali min ma ya amalu rabbi na jini wa ahali min ma ya amalu ka dinga yawan wannan addu'a a kanka da zuriyarka Allah ya tsare ka ya tsare zuriyarka ka a samu masu maɗugo ko a samu masu luwaɗi a cikin zuriyarka ya wannan addu'a rabbi na jini wa ahali min ma ya amalon rabbin surni alal ƙaumil mufsidina Allah ka taimake ni akan mutane mabarnata kuma Allah ya taimake shi ya masa wahayi cewa ya tattara iyalansa ya bar garin amma banda matarsa guda ɗaya ka kowa ya waiwaya sai ita ce za ta waiwaya sai aka halakar da ita saboda tana goya musu baya annabi yusuf alaihi salam bayan wahalar da ya sha a ƙarshe Allah ya bashi mulki ya bashi sarauta ga annabta sai ce rabbi kada ataita ni minal mulki wa allamta ni min ta'awilil ahadith fadiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kun ga yayi addu'a cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin haka babansa yace inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ina kai karar bakin ciki na da bacin raina zuwa ga Allah kuma na san wani abu a wajen Allah wanda ku ba ku sani ba sai addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye na na Aisha wace addu'a Annabi yafi ke da kike zaune da shi shekara goma wace addu'a kika ji manzon Allah yafi kace caki Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar babu wata addu'a a duniya da ta kai wannan da me kake so da nan da can duk abin da kake so da bai fite a baka nan a baka can ba ko akwai wani ƙari bayan wannan fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah ka bamu nan ka bamu can saboda wani can kadai za a bashi wani kuma nan kadai za a bashi wani kuma ba nan din ba can shi sa isa Allah ce in kana roƙon nan kadai za ka rasa can ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق mai cewa Allah ban duniya kawai to ba shi da rabo a lahira dinga ban duniya ban duniya ban duniya Allah duniya Allah duniya tunaninka duniya lissafinka duniya kukanka duniya dariyarka duniya bakin cikinka duniya farin cikinka duniya shigarka duniya fitarka duniya komai akan duniya kawai ka zama ba duniye don ka ci sa'a an baka nan din kadai sai ka je can ko baka yi aikin komai ba amma ka roki Allah fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah ka sa mu ci a nan mu ci a can mu samu a nan mu samu a can a nan duniya a dama da mu a lahira mun je ma can a dama da mu mu wuce haka ba addu'a da ta kai wannan akwai bukatar ta wuce wannan kisa wani sahabi da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce roƙi da abin da kake so sai ya ce a bada kunje in yi shawara rabi'a ce da ya ce a bada dama in je in yi shawara ya je yan shuru bai shawara da kuma bai ta lissafi to ni yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar dama in roƙe shi to me zan roƙa in kai ne ya za ka yi ku juba tarbiya ta sahabbai mala sai ya dawo ya ce ya rasulallah na yanke shawara ya ce to me ka yanke sai ce as'aluka murafaqataka fil jannati ina son in zama kusa da kai a aljanna sai ya ce akwai wani abun kuma ce ya isa ita to wa kada ya mashawara ba ka wannan shawara ya ce ban shawara da kowa ba zuwa ne kawai ne tunani na ga in na roƙi duniya to abin duniyan nan ko na ƙare ko ya ƙare haka duniya ba ta da wani tabbas da za ka zo ka ɓata lokaci a kanta sai na roƙi aljanna da kuma aljannan ma in zama kusa da kai sai ce fa'a'inni ala nafsika bi kasarati sujud yawa to ka taimaka min a kanka kai kuma ka yawaita sujjada haka sai sallah yake ta yi saboda zai zama makocin annabi alaihi salatu wassalam a cikin aljanna to kun ga wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayana suka tambaye ka anni game da ni fa inni qaribu ce musu ina kusa ujibu da'awatad da'i ina amsa kiran mai kira a da'awa zai iya zama du'a'u mas'ala ko du'a'u ibada du'a'ul mas'ala ka gaya wa Allah Allah ina son ka bani kaza ko ina son ka tsare ni kaza ko ina son ka yaye min kaza wannan addu'a ce ta neman wani abu a yi maka wani abu akwai kuma du'a'ul ibada kawai ka tashi kai sallah kai azumi ka je haji kai baka ce wa Allah komai ba amma wannan ibadar da kake yi an san abin da kake nema shine yarda Allah wanda kuma Allah iya yarda da shi shine zai wuce ranar alkiyama to da ka ko dai ka ga Allah bukata du'a'u mas'ala ko kuma ka tashi kai ta ibada kai ta tasbihi kai ta tahmidi yanzu wanda yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin guda shida ba wani zikiri a duniya da ya kai girman waɗannan guda shida shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce subhanallahi tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'u ma baina as-sama'i wal ard in kace subhanallah za ta cika maka sikeli kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yanzu ka faɗi wannan ai ba roƙo kai ba ka yaba wa Allah ne ka tsarkake Allah ka jingina wato yabo da kirari ga Allah ka tsarkake Allah daga tawaya da mutuwa da kishiya da mata da ɗa da haihuwa duk ka korewa Allah an kace subhanallahi amma baka faɗi wata bukata ba amma a ciki akwai bukatarka yadda ka girmama Allah nan so kake Allah ya yadda da kai in ya yadda da kai kuma sai ya baka aljanna haka akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada ka tashi kai bauta bauta Allah wannan sunansa addu'a kuma ka roki Allah wata damuwa ka iyaye maka wannan shi ma wato addu'a ne idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za kai roko ka tashi ka roki Allah in za kai magiya kai wa Allah magiya in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah yasa ce ujibu da'awatad da'i ina amsa kiran mai kira ta wani ce to ai ni na kira so biyu ko so uku na ji shiru a kara makalla baka ji shiru ba eh in dai ka gaya wa Allah bukata to Allah ya ji sai dai hanyoyin da Allah yake biyan bukata ne suna da yawa wata ran maslahakka in ka roki Allah abu ya baka abun nan take daidai da shi ko sama da shi ko kusa da shi wata ran ka roki Allah wata bukata Allah ta'ala sai ya tunkuɗe maka wata musifa ko wani bala'i da ya tunkaro ka domin kai baka ganin musifa baka ganin bala'i sai Allah ya tunkuɗe maka wannan musifar sakamakon wannan addu'a da kai wata ran kuma Allah zai amsa addu'anka ta harin barinka a yadda kake da lafiyarka da komai domin baka gane cewa Allah ya maka abu sai ka je gurare guda biyar sannan za ka tabbatar da cewa lalle a inda kake ɗin nan ka ce ka gode wa Allah akwai kurkuku za ka je kurkuku ka tara wani ƙaddara ta faɗa masa an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai kuma ba kai ba ne wani ƙaddara ta faɗa masa an yanke masa hukuncin kisa wani ƙaddara ta faɗa masa an kama shi tsautsayi ne ma ba wa laifin yau tsautsayi ne sa aka ritsa da shi an kai shi an ajiye shi fayil din ya bata alƙalin ya mutu ba mai cewa ya fito ba ma shari'a ake wa balle a gama ba a ma yanke masa hukunci wa balle ya san kwana nawa zai ko shekara nawa zai to in Allah bai dora maka wannan musifa ba ya kamata kai me ka gode wa Allah sannan ka biyo ta gidan mahaukata in ka fito kurkuku malam ka je ka tara cincirin da mahaukata waɗanda hankalinsu ya gushe wani in yayi tutu kafin a janye shi ya cinye tutun wani malam yake cewa ya taɓa zuwa gidan mahaukata da ya je gidan mahaukata sai ya tarar da mahaukatan nan ga sunan da yawa kowa da irin nasa haukan sai ya tarar da wani mahaukaci yana cewa shi ne Allah wani mahaukacin kuma yana cewa ƙarya yake yana cewa ka shi annabi ne sai mahaukacin yana ƙarya yake yi sai wanda mahaukacin ya ce ni annabi ne sai ɗaya mahaukacin ya ce ƙarya kake sai ma da ya ce a to wannan mai cewa ƙarya yake a ya samu lafiya shi ya kamata a sake shi sai suka ce bari a tambaye shi kaji mai zai ce kai da kace ƙarya yake yi da kake nufi ya ce ai ban aiko shi ba ashe shi ne babban mahaukacin malam ni'imar hankali ni'imar hankali ba karaman ni'ima ba ce Allah yake mutane sannan ka wuce asibiti malam ka je asibitin kashi ka ga yadda Allah ya jarabci bayansa wani likita ya yanke masa kafa daya wani kafa biyu wani hannu biyu da kafa daya wani ya samu matsala a gadon bayansa ba zai iya zama ba har ƙarshen rayuwarsa wani kuma ga jinya ga kudin jinyan ma an kasa biya wani an rubuto miliyan tara miliyan ishirin za a fita da shi waje ba inda za su samu wannan kudin ana nan a kwanci ana jiran kaddara malam ka gode wa Allah na sannan ka bi wata makabarta ga matattu alhaji wane malam wane excellency wane honorable wane hajiya wance duk ga suna a kwance malam ajalinsu yayi kai da aka ƙara maka lokaci kake wasa da shi kisa wasu sahabbai guda biyu suka zo suka musulunta ɗaya sai ya shahada bayan shekara ɗaya sai ɗayan ya rasu sai sahabbai suke cewa wannan da ya shahadar ai ya fi wannan da ya mutu daga baya sai annabi alaihi sallallahu alaihi a'a wannan shekara ɗaya da ya ƙara akan na wannan kun sa abin ne yayi salloli yayi azumi yayi istighfar yayi salati ai tsawon rai alheri ne in zaka yi alheri da shi duba liman ɗala umuruhu wa hasuna amaluhu madalla ga wanda Allah ya ƙara masa lokaci kuma shi ya ƙara aikin ibada da wannan lokacin zaka kunga dama ce mutum ya samu kai ya amfani da ita yadda Allah ya bashi wannan damar kada ya wasa da ita to Allah yana amsa addu'a ta hanyoyi da dama annabi alaihi salatu wassalam yace babu wani musulmi da zai roki Allah wata bukata face mutukar babu sabo a ciki babu kuma yanke zumunta sai Allah ya ba shi ɗayan abubuwa guda uku daga wannan bukatar tasa in ma dai a gaggauto masa da wannan addu'ar da ya yi ya ga biyan bukata ko kuma Allah ta'ala ya aje masa a asusun lahira addu'a ka sai a juya ka ta dinga koma aiki na kwarai ana aje maka ita a lahira wani zai zo ranar alkiyama in ya shiga aljanna ya ga irin tarbar da aka yi masa da irin gidan da aka bashi da irin karrama shi da aka yi ce kai ina na samu wannan aikin a ce addu'o'in na ne da kai ta yi Allah ban kaza Allah ban kaza shine Allah ya ta tara maka su yau kake ci more su sai mutum ya yi burin ina ma ba amsa addu'a sa ko ɗaya ba da an tattara masa a lahira sannan wata addu'ar zuriyar ka za ta bi akwai mutanen da za su yi abin arziki sai Allah ya saka wannan a cikin zuriyarsu muna karanta tarihin Mahmud Husari babban malamin nan masanin Qur'ani na duniya mahaifinsa Husari din nan daga tabarmar keso ne mahaifinsa yana sana'ar yin tabarmar keso idan ya yi kamar guda goma yan ribar da ya samu na ƙwaya biyu sai je shimfiɗa a masallaci sai ce so nake Allah ta'ala ya alzuriya ta albarka in ya ji an ana makaranta allo sai ya kai tabarma gurin ya ce a dinga kwantawa Allah ya masa albarka ya wa zuriyarsa albarka malam ana ce masa addu'a ana ce masa addu'a a cikin zuriyarsa sai Allah ya fitar da wannan matashin tun yana dan shekara goma sha ɗaya haddace Qur'ani yake ba da sallar tahajjudi a ƙauyensu ha aka zo aka yi masa interview a Azahar aka ɗauke shi ya sakandare Azahar ya jami'a Azahar ya gama ya zamo aka yi masa interview aka ba shi lambar ƙwararren masanin Qur'ani a duniya aka yarda cewa ya sajjala Qur'ani duk duniya a ji lokacin da ya je aikin haji ko 1971 ne aka ce yana filin arfa da ya karatu sai mafi yawan mutane da suka yi kuka a gurin ku duba har yanzu muryarsa tana nan har yanzu ka buɗe sai ga kamar yana nan dare yake maka karatu a gabanka tare da ya yi shekaru da yawa da rasu to kun ga wannan addu'a ce mahaifinsa ya yi abin kirki aka yi masa addu'a Allah ya fitar da masanin Qur'ani a cikin zuriyarsa to da aka iyayenmu su basu damu da su addu'a sai an karba musu ba sun san duk addu'an da suka yi Allah zai saka a tsatsan su sai kaga Allah ya fitar da wani mashhurin mai arziki ko mashhurin malami ko mashhurin shugaba mai adalci a cikin zuriyar waɗanda suke yin addu'a to da aka kawai kai dai ka ga wa Allah bukata kuma ka kyautata masa zato ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati ku ga wa Allah kuna masu sakankancewa da yarda kuna kyautata wa Allah zato cewa zai amsa muku wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu annahu la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin idan zuciyarka akwai wasa yanzu misali mutum ya dauko waya yana wasa Allahumma ghafirli yana Allahumma ghafirli warhamni wai wai wai addu'a kake kuma kana wasa da waya hannun ko ka shiga facebook kana abin nan ko waye kuma wai kana addu'a kun ga akwai wasa so ake ka tattara hankalinka ka fuskanci Allah ka dinga bautawa Allah ka magga ka a zaune a gabansa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati da ka yace za a amsa muku ta wannan hanyar ko kuma Allah ta'ala ya tunkuɗe maka wani sharri da zai sakame ka da zai same ka sakamakon wannan addu'a da wato kai ibnul qayyim yake cewa idan mutum yana addu'a sai musifa ta tunkaro shi to za a duba girman addu'ar da girman musifar wataran musifar ta fi addu'ar girma sai si karo da addu'anka da kuma musifar da ta tunkaro ka sai wannan addu'ar ta rage ma wannan musifar taka tasiri za ta same ka amma sai ta koma ɗan kaɗan wataran kuma addu'arka ta fi musifar girma kayi addu'a kayi addu'a sai kaga Allah ta'ala ya sa wannan addu'a ta ka sai ta tare maka wannan musifar wata ran kuma addu'a da za ka yi wato daidai ƙarfinta yake da musifar sai su ta kokawa da musifar da addu'a su ta kokawa kai kuma kai ta harkokinka domin abubuwan da Allah ya kaddara za samu mutum iri biyu ne akwai alqada'u almubram akwai kuma mu'allaq alqada'u wal qadaru almubram abinda Allah kawai ya kaddara ko me kake sai ya same ka ko kana addu'a ko baka addu'a sai ya same ka abin mai daɗi ko mara daɗi akwai kuma alƙada'u almu'allak wani ƙada'i ne Allah ya ƙaddara amma ya sa masa sharaɗi in ka yi kaza kaza zai zo in kai addu'a kaza zai zo in kai addu'a kaza zai ɗauke in kai addu'a kaza zai zo to irin waɗannan ƙada'in mu'allak wanda Allah ya allakanta shi da faruwar wani abu zai sa abin ya sauka a kanka to in kana addu'a sai Allah ya tunkuɗe maka wannan abin ko ya sauƙaƙa maka shi shine amfanin mutum ya yawaita addu'a kuma za mu ga annaba alaihi salatu wassalam rayuwarsa gaba ɗaya zikiri ne da addu'a ya gaya mana rayuwarmu gaba ɗaya mu saka ta cikin zikiri da addu'o'i ala bi zikirillah ta ɗuma innul qulub in za mu shiga yamma mu shiga da addu'a zikirin safe kenan in za ka shiga dare ka shiga da addu'a azkarus sabahi wal masa zikirin safe da zikirin yamma domin Allah ya baka kariya daga masifun da zaka tinkara lokacin da zaka fita waje da kuma masifa da zaka tinkara lokacin da ka dawo domin shiga yamma da shiga safiya sai an shirya baka san me aka kunsa a safiyar ba baka san me aka kunsa a yamma ba amma waɗannan addu'o'i da zaka yi sai Allah ya kare ka ka shiga yamma lafiya ka shiga safiya lafiya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء نسأل الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب يعوذك من عذاب في النار وعذاب في القبر kaga kayi addu'a Allah ya tsare ka da safe ya tsare ka da yamma in zaka shiga gida kayi addu'a Allah ya tsare ka da abin da ka taho da shi daga waje in zaka fito kayi addu'a Allah ya baka kariya da abin da zaka tarar da shi a waje in zaka kwanta kayi addu'a ka kwanta lafiya in ka tashi kayi addu'a tashi lafiya in zaka shiga ban daki kayi addu'a in ka fito kayi addu'a za ga zikiri da addu'a shine rayuwar gaba daya to mutum ya rike addu'a ya rike zikiri zai ga abin mamaki wato a cikin rayuwarsa shi za Allah ce ujibu da'awatar da'i ko dai ma'anan ujibu da'awatar da'i wato Allah ta'ala yana amsa addu'a sai dai bamu san surar da Allah yake amsa addu'an da ita ba wato shine wannan na farko daga cikin malamai kuma akwai wanda suka ce ita wannan aya ujibu da'awatar da'i iza da'an wato Allah ya dabaibaye ta ne da mashi'a ma'ana in ka roƙi Allah addu'a ɗin Allah in ya ga dama sai ya amsa in kuma ya ga dama ba zai amsa ba inda Allah ce bal iyahu ta da'una fa ya kashifu ma ta da'una ilaihi in sha'a wa tansauna ma tushrikun wato kaɗai Allah kuke kira zai yaya abin da kuke kira zuwa gare shi in ya ga dama kuma ku manta da abin da kuke haɗa Allah da abokan tarayya da shi sannan kuma addu'a anan ta zo da ma'anar ibada ujibu da'awatar da'i ma'ana ina karɓar ibadar wanda ya min ibada sai ya zama ma'anarsa anan shine ibada wa yastajibu allazina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi Allah yana amsawa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kuma yana ƙara musu daga falalarsa ma'ana ujibu da'awatar da'i ina amsa ibadar wanda ya ibada ma'ana wanda ya kira Allah ko wanda ya bauta wa Allah Allah zai amsa masa bautar idan ya yi da imani da ikhlasi kuma akan sunna addu'a wal ibada sana a cikin malamai akwai wanda ya ce ujibu da'awatar da'i ma'ana zan amsa addu'ar mai kira in ya cika sharaɗin karɓar addu'a ma'ana ba haka kaɗai za a amshi addu'a ka ba sai ka cika sharaɗin addu'a daga cikin sharaɗin addu'a akwai al-ikhlas al-ikhlas ka sa Allah ka sa ka tsantsance zuciyarka ya zama Allah kaɗai kake nufi sannan akwai mutaba'a wato ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai attiqa billah ka sakankance da Allah akwai al-yaqinu bil ijaba ka ji cewa Allah zai amsa maka akwai hudurul qalb ka halarto da zuciyarka sannan kuma akwai al-azmu ma al-jidd fi du'a ka daure zuciyarka kai harama ka kuma karfafa ka ba da ƙoƙari a cikin addu'a ɗin sannan akwai abubuwan da suke sa ka yi addu'a a ki amsawa daga ciki akwai yalwata cin haram da shan haram akwai kuma gaggautawa ka ce ni na yi addu'an nan na ji shiru akwai yawan sabo da aikata laifuffuka akwai addu'a da yanke zumunta ko sabo akwai kuma hikimar Allah ka yi addu'ar Allah ya jinkirta saboda wasu dalilai da Allah ta'ala ne kaɗai ya shina sannan akwai abubuwan da ake so mutum ya kiyaye na ladubban da suke jawo a amshi addu'ansa idan an fassara ujibu da'awatar da'i iza da ani ina amsa addu'ar wanda ya kira ni in ya cika sharaɗin amsa addu'a ɗin wato shi ne muka ce akwai ikhlasi mutum ya sa Allah a ransa lokacin da yake addu'a sannan ya fara in za ka yi addu'a ka yi shimfiɗa da fara yaban Allah yanzu wannan sahabi da ya ce Allahumma inni arka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta يا السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي أن أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الله na rantse da Allah da rayuwarsa mutumin da nasa mutumin nan ya sunan da sunan da rashi yana kawa kawa in an yi roƙo yana biyan bukata to kaga irin taken da yawa Allah da irin sunayen da ya gabatar su suka bude masa kofa da haka kenan mutum ya yabo ga Allah ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jinaul afham na ibn qayyim yake cewa wato idan mutum yana son addu'arsa ta shiga da wuri to ya fara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fudi bukatar a tsakiya sai kuma ya ƙara rufewa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu'ar da salati ga annabi suka ritsa ta farkon ta salatin annabi karshen ta salatin annabi yace to wannan addu'a ba ta dawowa sai an amshe ta saboda ka fara yabo ga Allah ka yi salati ga annabi sannan ka faɗi buƙatar sannan kuma ka ƙara sannan ana son naci tunda abin da ne ba naka bane saboda ka ka sa naci kuma in ba a baka ba ba wanda ya isa ya baka to ka sa naci ka nace kana yi ka naci eh kakkai gaggawan cewa ka gaji sannan ka halarto da zuciyarka kuma in kana son a dinga amsa addu'a ka ka dinga yin addu'a a lokacin ma da kake cikin yarwa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda yanzu wani bai san Allah ba sai bai da shi in in komai yana tafiya ba ruwansa da masallaci ba ruwansa da addu'a amma da abu ya rikice sai ganshi a sawun gaba ya Allah abu ya rikice da Allah ya harhaɗa masa abin da ya rikice din nan ya gyaru shikenan ba za ka ƙara ganin sa ba sai abin ya sake rikicewa da za ka ce Allah abin fa ya rikice in Allah ya shirya masa shi ya dawo daidai sai shikenan kuma sai ba za ka ƙara ganin sa ba sai ya sake rikicewa to ya zama ka san Allah firraka wa shidda kana roƙon Allah a lokacin yalwa sannan kuma wato kada ka gaya wa kowa damuwarka in ba Allah ba Allah baya son shirka baya son a haɗa shi da wani a lokacin roƙo sannan kuma mutum ya kiyaye yin mummuna addu'a a kansa da iyalansa da dukiyarsa da kuma gidansa wani za a ga yin abu ya same sai ce ya shiga uku ya kuma lalace haba kar ka shiga uku kuma ka lalace ka shiga ɗaya mana mai kuwa ka shiga uku gaba ɗaya in ka shiga uku wa zai fito da kai in ba Allah ba misali haka mutum ya daina mummunan addu'a a kansa da iyalansa sannan mutum zai yi addu'a ya addu'a ɓoye izina da rabbahu nida'an khafiya ka yi a ɓoye ba ma wanda ya san kana yi sannan kuma mutum ya in zai addu'a ya fara ƙasƙan da kansa a gaban Allah rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka fara kankan da kanka a gaban Allah domin neman bukata sannan kada mutum ya ce sai ya nuna gwaninta a cikin addu'a da yake yi ko ta dinga karewa da wata kafiya ko abin da ya kama da haka sannan mutum ya kwantar da kai ya kankan da kai ga Allah subhanahu wataala sannan ma ya san ya cuci wani ya kokari ya ba mutane haƙoƙin su biyan haƙoƙin jama'a an ka cuce su yana kawo sassauci Allah ta'ala ya amshi addu'anka kuma daga cikin ladabin addu'a ana son ka maimaita so uku ka maimaita addu'arka so uku kuma inda hali ma ka fuskanci alƙibla kuma in ana daga hannu a gurin ka daga hannu duk wannan yana cikin abin da yake jawo ko tawassali bi asma'illahi ta'ala wa sifati da kyawawan ayyuka mutum ya tawassali Allah dan azumin nan da muke yi Allah dan biyayya da muke wa iyayenmu Allah dan rahamaka da jin kanka da alkhairinka da kake rabawa Allah ka samu a ciki ka dinga tawassali da kiran sunayen Allah da kuma wato kyautata ci da sha da tufafi wannan yana cikin abin da yasa Allah ta'ala yake amsa addu'ar bayi shi yasa wannan ma'anar ta zo cewa ujibu da'awatad da'i ina amsa addu'a mai addu'a idan ya cika sharaɗin amsa addu'a ɗin shi ne fassara ta hudu da aka wa ayan daga cin malamai ko da ya ce ujibu da'a wata da'i adda'i almu'min ana nufin mumini wato ina amsa addu'ar mai imani in ya kira ni inna ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqin domin masu imani ko ko masu taƙawa ko mutanen arziki su ne suke gaya wa Allah abu yayi nan take wani ma zai kai matsayin da ma kurokan ma baya yi sai dai ce Allah kai kaza saboda yardar da Allah ya da shi sai Allah ya yi law aqsama ala Allah la abarrahu in ya dawo yace wallahi kai baki ne sai ka koma bakin koda fari ne in yace kai fari ne sai ka in yace kai fari ne to ko baki ne sai ka koma farin akwai waɗanda suke kai wannan matsayin madfu'un bil abwa zai zo ka ture shi wata rana ana zaune a majalisa sai annabi alaihi salatu wassalam yana tare da sahabbai sai wani ya zo ya wuce sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce wannan me matsayin sa a gurin ku suka ce wannan in yana magana za a saurare shi in ya nemi aure da gudu za a bashi in ya nemi alfarma nan take za a yi masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru can sai ga wani kuma ya zo zai wuce sai ya ce wannan fa suka ce wannan in yana magana ba wanda zai saurare shi in ya nemi aure ba ba za a bashi ba in yana in ya nemi alfarma ba za a yi masa ba sai ya ce wannan na ƙarshen ya fi wancan na farkon cikin duniya gaba ɗaya sai ka cika duniya da irin wancan na farkon bai kai ɗaya wannan ba Niza kawai in ka ga mutum kawai ka kyale shi duk mutumin da baka san shi baka kare na shi baka san mai Allah ya ajiye a gurin ba kun ga abin da suke zato daban yanzu duniyan nan mu kusan biliyan tara ne a duniya amma ba mu cika ko ɗaya bisa ɗarinta ba amma gashi an ce sai an cika duniya da wani bai kama wani guda ɗaya ba akwai mutum ɗayan da ya fi mutum dubu akwai mutum dubun da ba su kai mutum ɗaya ba zaura aka suka ce a nan abin da ake nufi da cewa ujibu da'awata da'i adda'i anan shine adda'i almu'min wato wanda ya imani sannan malamai suka yi fassara ta shi da cewa wasu shashin malamai sun ce wato anna da'iya qad ya'taqidul maslaha fi ijabatihi ila ma sa'al wato idan mutum zai roki Allah sai ya sa maslaha Allah ya zaba masa abin da ya fi alheri da abin da ya fi alheri in amsa wanne domin akwai wanda zai roƙi a bashi kuɗi kuma kuɗin su zame masa musifa wani zai roƙi a bashi mulki mulkin ya zame masa musifa wani zai roƙi a bashi ilimi ilimin ma ya zame masa musifa domin ba kowane ilimi bane mai amfani Allah ya uzurika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha wa min amalin la yurfa wa min salatin la tanfa akwai dukiyar da ba ta da amfani alam na uzuka min jaru su'i wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakuna alayya rabban wa min malin yakuna alayya azaba wa min khalilin makir qalbuhu yar'ani wa aynuhu tarani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaa ya Allah ina neman tsarinka da mugun makoci da matar da za ta samu furfura tun kafin na tsufa saboda musifarta da kuma ɗan da zai zame mun kamar Allah sai abin da yake so zai baka da iko ka kwaɓe shi da dukiyar da za ta zame mun azaba da kuma mugun aboki wanda yake bibiya ta in na yi mummuna ya ta yaɗawa in na yi kyakkyawa kuma ya binne mugun aboki kenan wannan duka annabi alaihi salatu yana neman tsari sannan wasu malamai suka ce ujibu anan yana nufin asma'u ina saurare ujibu da'awata da'ima na ina ji in ka kira ni ina ji biyan bukata kuma wannan sai Allah ya ga dama sai ya baka bukatar ko ya baka fiye da ita wasu kuma suka ce ujibu da'awatar da'i ina nufin wanda ya nemi gafara ta da afuwa ta zan yafe masa kamar cin da yace ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wasu kuma suka ce wato ujibu da'awatar da'i ijaba din nan takan iya zama Allah ya jinkirta amsawar saboda mai addu'ar ya ta nanatawa ya ta nanatawa don ya ƙara kusanci zuwa ga Allah ko kuma yana nufin mai addu'a din nan zai iya yin addu'a amma kuma saboda ya zalunci wani ko kuma ya ci haramun ko kuma ya yi wani laifi sai Allah ta'ala ya jinkirta amsawar zuwa wani lokaci daban wannan duka an fassara ma'anan ujibu da'awata da'i iza da'an ta lata fal yastajibu li ni ma ku amsa ni ma na kira ku Allah ya kira ka zuwa ga tauhidi ya ka ya kira ka zuwa ga musulunci ya kira ka zuwa kyawawan halaye to ka amsawa Allah aqida ka ta zamo mai kyau kakkai shirka ka amsawa Allah ka bi sunna kakkai bid'a ka amsawa Allah ka nisanci ka ba'ira kai aiki na kwarai ka amsawa Allah ka fita daga munafunci ka kama imani to in ka amsa wa Allah ya ce wal yu'minu bi sannan su imani da ni in na kira su su amsa in Allah ya kira ka ka amsa kiran Allah ajibu da'iyallahi in Allah ya kira ku zuwa ga tauhidi zuwa ga ibada zuwa ga makarimul akhlaq zuwa ga mu'amala mai kyau ku amsa wa Allah wal yu'minu bi Allah ya ce kuma su imani da ni kai imani da Allah an tumina billahi kai imani bi wujudillah kai imani bi rububiyyatillah wa asma'i wa sifatihi da kuma wato ilahiyatihi cewa ka kadaita Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai ke gudanar da halitta shi kadai ya cancanci bauta kuma ka kira shi da sunayensa da sifofinsa ka kuma jingina masa ayyukansa ba tare da abokin tarayya ba sai Allah ce la'allahum yarshudun in suka yi haka za su samu shiriya wannan shirya da muke ta roƙo Allah ya ce idan kai abu biyu ka amsa kiran Allah kai imani da Allah to ka zama shiryayye ashe ba a kiran mutum shiryayye sai ya yi imani da Allah duk abin da ka samu a duniya in ba imani a ciki aikin banza ne a nan za ka ci shi kenan duniya ta ƙare za ka imani shi ne babban arziki Allah ka tabbatar da mu akan imani Allah ka shirye mu shirya mai inganci Allah ka tabbatar da mu akan tafarkinka har mu sadu da kai cikin rahamarka mijina ne ya sake ni da dare bayan na koma gida da safe sai na aihu ya ce min ya maida ni tun jiya kuma ba wanda ya faɗawa kafin na aihu ko hakan daidai ne in dai bai gaya wa kowa ba kome bai yi ba dan ba za ka yi kome a zuciyarka ba yadda ka je ka auro ta da sanarwa haka kome ma sai an yi shi da sanarwa aƙalla ka gaya mata ko ka gaya waliyinta ko ka kafa shaida ka mai da ita so da ka tun da kin haihu biki samu labarin ya mai da ke ba bai miki test ba bai turo ɗan sako ba bai rubuta wasiƙa ba bai gaya ba kowa a duniya ba to ta kaka za a gane mai da ke da zai sake ki ba sai da ya gaya miki ba to haka nan in zai mai da ke sai ya gaya miki ko ya gaya waliyinki so ba a samu shaida ba yanzu kin gama idda in yana son ki sai dai a sake sabon daurin aure da sadaki da wani da komai kuma sai kina so da ba shaida akan komin ina jin baya son ya kashe sabon sadaki ne Musa da ya ga ta haihu cewa mai da take kamar da ita ina dawa a shaida waye shaida ka wa ka gaya ba a zuciya ke mai da aure a karama kalla dole ka kafa wani shaida ko kai mata test a duba test din a ga date din ya faɗo kafin ta haihu ko ka buga wa waliyinta ka gaya masa ko ka gaya wa wani a duniya amma baka gaya wa kowa ma a zuciyarka kadai kake mai da aure da aka sai ya zo yanzu sai kina so tunda kin haihu kin gama idda yanzu sabon aure inda akwai ragowar igiya to sai ya sake sabon nema ya sake sabuwar kwalliya ya zo zance yawa ya yi lefe yawa ya gabatar da sadaki kuma sai kina so ki buga sharaɗin da kike so in ya amince a sake ɗaurin aure inda amince bai yi gaba wani yana so ko ya halatta na shafa wani mai don gemu na gemu ya fito min don shekarun sun ja amma ba ni da gemu kuma na son gemu wato gemun ka kenan na kwalliya ne ka bari Allah ya fito da shi Allah ya fito da shi ba akwai shagiri akwai mara gemun kwata-kwata haka Allah ya halice shi ka bar ka yadda Allah ya halice ka in Allah ya fito da shi da yawa ka bar shi in ya fito da shi kaɗan ka bar shi in ya fito da shi ɗan shagiri ka bar shi in ma babu ka tsaya a haka haka Allah ke son ganin ka amma ka je ka ƙirƙiro gemun kwalliya to idan kai kwalliya haka ya zama na ciwa-ciwa kenan fashion ne gemun ya zama fashion kenan ka bari a kara makalla gemu ya fito da kansa sai ka bar shi amma an bai fito ba ba ka da bukatar sai ka jawo shi da ƙarfin tsiya ya zama na riya kenan honorable aisha jibir dukku ta kawo waɗannan abubuwa ga marayu shinkafa buhu biyar masara buhu biyar gero buhu biyar taliya katon biyar makaroni katon biyar shuga buhu biyu magi katon biyu man gyaɗa jarka biyu gishiri buhu biyu wato ita dai honorable aisha jibir dukku ba abinda za mu ce mata sai dai mata addu'a ita ta gina mana masallacin juma'a a cikin gidan marayun nan kuma kullum tafsirin da ake sawa ne take daukan nauyi sannan kuma saukan nan da za a yi na marayu ma sai da ta kawo gudunmawa gashi kuma ta sake kawo gudunmawa da haka muna miki addu'a hajiya Aisha Jibir ko Allah ya saka miki da alheri Allah ya kuma ya ƙara miki imani da jajircewa akan wannan gudunmawa da kike bawa ƴaƴanki marayu Allah ya sa yaran nan in suka girma su tuna da abin da aka yi musu su ma su yi abin da ya kamata kowa ya yi farin ciki ran juma'a da muka je muka tara cikin marayun nan har da wanda suka haddace alkur'ani wani ma ya mince su aka rama kalla ina son mareniya guda ɗaya hafizan nan ka ce ka zo wajen shugaba ya maka intabi ka cancanta sai mu baka mana in za ka rike mana ita da amana me zai sa ba za mu baka ba za ka ka zo wajen shugaba ya maka intabi wanda ya mince su ɗin nan cewa yana son mareniya nan da ya ci ta zabga karatun qur'ani kaka ga mareniya ce ka ɗauka ni ma babanta ne yawwa da aka tana da iyaye da yawa baka ga kama arha arha ce ka zo a maka interview in ka cika sharaɗin mu sai mu baka ko ga shugabanin Muhammad ko ka samu Dr. Babayo Kulo ko malam abin nan ga sunan da yawa dubu biyu Allah ya biya mana bukatun mu ni da mahaifiya mahaifiye mahaifina to Allah ya biya muku bukatun ku Qur'ani daga Hajiya Hadiza Ibrahim Allah ya bada ladan ga ga mijinmu a'a masha Allah wato ta aiko da ƙur'anai a karanta ta ce kuma Allah ya ba mijinta ladan kaga an yi zaman soyayya kar makar in ka ji mace tana wa mijinta addu'a to an yi zaman soyayya an yi zaman kauna an yi zaman alkawari an kyautata wa juna sannan ga wata dubu hamsin daga alhaji shahid a ba marayu da kuma ƙur'anai guda hudu dubu biyu Allah ya biya mana bukatunmu dubu ɗaya daga wani bawan Allah Allah ya biya masa bukatunsa sai akwai mai ɗari biyu da mai ɗari ga sanan da yawa Allah ya biya masa bukatunsu sai masu neman addu'o'i neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya ƙara wa Najeriya mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kawo mana fitintunu na zahiri da baɗini neman aiki kasuwa aure lafiya jarabawa duka Allah ya biya Allahumma qasim lana min khashyatika ma ta'ulu bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم